يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a yau talata bakwai ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1448 wadda kuma daidai da 21 ga watan bakwai 2026 a ci gaba da karatun mu littafi da riyadu salihin za mu tashi ne a darasinmu na takwas yau insha Allah kuma muna karatu ne a babu a kitabun tauba ko ko babu tauba babun da yake magana akan tuba satin da ya gabata mun karanta ayoyin da malam ya kawo su da suke magana akan tuba da kuma jaban malamai dangane da mahimmancin tuba da kuma matsayinsa na cewa wajibi ne mutum yana tuba ga Allah yana neman gafarar Allah daga zunubansa da irin abin da zai samu na amfanin nuka idan ya tuba ga Allah za mu tashi ne a hadisi na farko a wannan babi haka ne ko an abi hurairah radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأتوب إلى الله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في يوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري أبو هريرة الله كرم سرداك يتشوى يا جمن زن الله صلى الله عليه وسلم ينا تشوى والله من زن الله يرنسوى يتشي يا رنسي ده الله shi kansa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana neman gafarar Allah yana tuba ga Allah a yini ɗaya ya ce sama da so saba'in na fata an gane ya ce sama da so saba'in bari bukaran tarisa na biyu da nisa da alaƙa da junansu ko ya ce wa anil agarbin yasarin almuzani radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه وإني أتوب إلى ال... فإني أتوب في اليوم مئة مرة رواه مسلم حديث مسلم شيكم yake cewa manzon Allah sallama ya ce ya ku mutane ku nemi gafarar Allah ku tuba ga Allah yace domin ni kaina ina neman gafarar Allah ina tuba ga Allah a diyini ya ce sau ɗari sallallahu alaihi wasallama suka ce malamai da wannan hadisin da na farko da makaranta ba su da wani cin karo a juna a ga cewa na farko ina neman gafarar Allah ina tuba ga Allah sama da so saba'in to kuma ɗari ba sama da saba'in ba ce na fata an gane da kaga babu wani iskali a ciki malamai suka ce waɗannan hadisai guda biyu sun nuna maka cewa mahimmancin tuba ga Allah da neman gafarar Ubangiji saboda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta wanda shi saban ma bai taba yi ba na fata an gane bai taba yin sabo ba amma yake tuba ga Allah yake neman gafarar Allah ba don komai ba don ya koya wa al'ummarsa a matsayin cikakken malami ya yi wa'azi kuma ya aiki da wa'azinsa ana ganewa ko ya karantar da mutane kuma shi ma yana aiki da abin da yake karantarwa sabanin da yawa daga cikin malamai ko masu yin kira sai mutum yana faɗan abubuwa shi kuma yake samu abin da yake karantarwa kuma ya ci karo da shi abin da yake aikata kaga wannan bala'i ne kuma musiba ce ga duk wani mai harkar da'awa Allah ka tsare imanin suka ce haga wannan nuna maka cewa in har manzon Allah da Allah ya ce masa sallallahu alaihi wasallama duk abin da yayi a baya in ma yayi da wanda ma zai nan gaba in ma zai yi Allah gafarta masa ko kuma bai yi ba kuma bai taɓa yi ba amma yake neman gafar Allah sau ɗari to na ga wanda ba manzan Allah ba kuma yanzu kamar ma mu da muke wannan rayuwa a wannan zamanin ai ya kamata ka yi dubu na ba ba adadi ma ya kamata kamata ya ma da marba wuridin ka gaba ɗaya in ka cire wuridin safar da ka yi bayan asuba kawai da mai su gifari kake ko ba ka rika tarbi ba ba ka rike wannan kawunta din ba kawai kana ta yi a zuciyarka kana ta yi da bakinka kana ta yi a da kake ba sai ka yarga ba shi Allah akwai waɗanda ya wakilta mala'iku na musamman aikinsu kawai duk furcin da kai a duniya su rubuta su sun san gudanar kai kuma za a baka ladan abin da kai sati in ba manta ba mun karanta ayoyi da malam ya kawo su dangane da mahimmancin istighfari da kuma bayanai akan abin da ke jawowa a yafe mutum da kuma samun ni'ima da jin daɗin duniya in ka rike istighfari to duk abin da kake nema abun Allah zai baka suka ce malamai abubuwa guda biyu in ya zama shine lazimin ka to duk dai bukatun ka na duniya da lahira Allah da ya sanar maka da su in dai ka kiyaye shirka da kuma cin haƙƙin mutane shine istighfari da kuma salatin annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce to me hujja akan wannan maganar sai Allah ba da labarin cikin Qur'ani Qurayshawa kafiran Makka da suka ga saboda tsageranci da izgilanci wa addini an turo musu manzo a cikin su yana bayani na addini game da abin da Allah ya faɗa a cikin abin da musulunci sai suka rena abin suka marma izgilanci suka ce ba ma shi ba suka ce Allahumma in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina hijarta min sama a witina bi azabin alim ya Allah in wannan annabin da abin da ka aiko shi da shi gaske ne daga wurin ka yake to ba za a yi imanin ba kamar na ruwan duwatsu daga sama kaga wani iskan mutum zai maka ne baka tsoro yasa duk wanda yake alaka da Qur'ani da hadisi ba abin da za a bai tsoro a duniya an yi manyan arna manyan yan iska amma suna yana sun zama labari suka ce wa Allah fa in annabin da gaske naka ne Qur'anin da yake karantarwa naka ne to ba za a imanin ba kamar da ruwan duwatsu daga sama in ba za ka iya ba ka turo ta azaba mai bala'i ta masifa maka ta dabiru Allah ba su amsa ya ce wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum hum yastaghfirun ai zantowar annabi na cikin ku kun samu kubuta tun daga annabi a cikinku a garinku a kuna rayuwa da shi zamansa a cikinku ya kare muku kushin ubangiji arna ba ba ha musulman ba ba zaman manzan Allah a doron duniya ya kare musu gamuwa da bala'i shi kuma dama Allah ba mutum bane a ga nan mutum kai masa wannan takakkar yanzu ka ga gwamna cewa in ka isa kaza ka ga abin da za a mako amma shi Allah baya haka sai kai abin da kake so ba zai canja abin da Allah ya nufin yi ba dan iskancin ke ce zai gaggawa dan kushe ka shi agun Allah da jiya da bara da shekara dubu mai zuwa duk abu ɗaya ne a gurinka ne kake ɗaukar lokaci da Allah magana kan lahira da bala'inta ya ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ko ba haka bane kana maganar lahira a shekara nawa za a yi nan gaba abun Allah kaman yasa yake cewa gobe kiyama ko go kaman bata ma kai ma goben ba bai wuce ma kaman kifta ido ba haka suka ce haga a wannan ayar Allah magana cewa zantowar manzan Allah a cikin al'umma yana kawar da fushin Allah to tunda manzan Allah kuma Allah ya kaddara shi ba zai ci gaba da rayuwa a duniya tsawon lokaci yanda Allah har har mu zo lokacin ba ko to yanzu yaya kenan sai me za mu fa'idantu da haka tunda shi ya koma ga Allah ta ce ah to ai zantowar shari'ar manzan Allah na wanzu a cikin mutane in dai kuna bin sunnar manzan Allah to zai sa Allah ture muku fushin Allah yana sa a tunkuɗe muku bala'i kuma wannan misali ne mai kyau mai na daidai ma da za ka gane duk abin da yake faruwa idin kare mu masifu iri-iri sakamakon wannan abin da muke kai na addini da addu'o'in da wasu daga cikin mu suke yi suka ga Allah ya tunkuɗe abu in ka ɗauki abin yan shekaru kaɗan daga farkon boko haram shekara goma sha wani abu zuwa yanzu ai an ga masifu ba a daki ba haka bane kana nan sai a ce ma karfe hudu ka koma ɗakin ka ka zauna karfe hudu fa an yi wani lokaci a baya ba an yi ba kamar ba zai wuce ba yanzu ba zama labari ba yanzu wani yaro ma bai san an yi ba karfe hudu ana la'asar kana cikin gidanka a kulle karfe taran dare ya gaji kamar karfe ukun dare ce gari ya shiru kuma an tsorata kowa yanzu yana abin da ke me wutar da shi addu'o'i da bala'in yayi bala'i 2014 duk wanda yake a Najeriya sai ya koma ga Allah da gaske ko da aka ce an ƙara zaɓe ma sati shida hankalin mutane suka ga bala'in kamar ma za ka fara sai aka koma ga Allah masu kudade suka tafi umara masu kowa na iya abin da zai iya da yake kuma Allahn Allah ne in ka roƙe zai karɓa maka da yayi mana ba bai zama tarihi ba a lokacin duk wanda yake da hankali ji yake kamar zaka kamar yau zai mutu domin an kai gari kaza hari an kai gari kaza hari kuma garin ya fi garin kuma girma da komai ko aka ce an kai mubi hari girmanta an ce ya fi gashuwa ya yi kaza amma aka kai mata hari aka yi kaza aka yi kaza zama da aka koma da addu'o'i da gaske Allah ga da gaske ake yi sai Allah ya yi bala'i cik kamar ɗauke ruwan sama muna nan mun fara cinin fasawa sai aka wani bala'i kuma yana kusansa corona aka ce an yi lockdown gari kamar irin su Kano a ce lockdown ko ba ga wani turawa suka ce wai sai dai ku tanaji motocin ibar gawa ko yan Afirka kaza lokacin an yi wa duniya lockdown din kusan gaba daya ai ba Najeriya kaɗa ke ba kusan duk duniya aka masa lockdown wai su suna da tsarin kiwon lafiya da tsarin kai mutane abinci suna gidajensu su a san haka ake a ƙasashen turai ba a fita ko ina ma kuma ma'aikata suna zuwa a ajiye abinci a kofar kowane gida da ruwan sha da magani da waye in ba lafiya ka kira motar asibiti ka yi bayani a ɗaukar ka to mu ba kowane tsarin ne suka ce kawai ku tare motocin ɗebe gawar waki amma da yake Allah Allah ne mun koma ga Allah da gaske ana addu'ar da gaske sai Allah ya yi abu bai zama tare ba yanzu kamar ba taɓa yi ba to duk abin da ya fuskance ku in za ku komo addu'o'i irin waɗanda manzon Allah ya koyar in za ku koma ga Allah da gaske to Allah kuma zai yaye mu haka Allah ba da labari a farko sattu hudu ko ya ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ko ku nemi gafarar ubangijinku ku tuba ga Allah sai Allah ya jiyar da ku jin daɗi mai kyau wa yuqti kullu dhi fadalin fadala saboda istighfari ka zaka ce babu wani sinadari mai karfi na samun jin daɗi da walwala a duniya da lahira kamar istighfari daga kowa sai rike istighfari kowa sai rike astaghfirullah wa atubu ilahi ganan manzon Allah fiyayyen halitta yana yin akalla suka ce wasu sabon sarawoyi a zama ɗaya da yake yi ne tare da mutane ana tattaunawa in aka gama bayanin da za su yi ya ɗan yi shiru sai su gaba da istighfarinsa ya ce a gu ɗaya da muke zama da ke ni ina irga zina yin istighfari sama da sau baɗin a guri ɗaya wani kuma ce ina irga istighfarin zala sau ɗari a zama ɗaya in yi kuma gida fa in yi kuma guri kaza fa ba wai a gaba ɗaya yinin ba ne fikin ɓatarin sallallahu alaihi wasallama to haka kenan sai kamar da shi shine babban lazumin ka a duniya musamman halin da muke ciki a Najeriya yanzu na abubuwa ga sunan kullum da to duk wanda rike istighfari da gaske ya rike salatin annabi da gaske amma fa irin wanda manzo Allah ya koyar kar ka je ka dauko wallahi wanda ba annabi ya koyar ka shiga uku ka nemo wanda manzon Allah ne ya koyar ka rike ka yi kafa ɗaya tak ya fi kuma daraja magun Allah da a ce ka yi miliyan ɗaya shigar salatin da ba annabi bane ya koyar ba su da haɗi kwata-kwata da wanda manzo Allah ne ya karanta da lafazin su za ka saka je ka koya ya zama shine abunka salatin annabi istighfari sai Allah ya yaye maka dukkan damuwa a wata sura Allah faɗa mana cewa game da annabi nuhu yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusli samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara abubuwa guda biyar in ka rike istighfari Allah ya sa a samu ruwan sama ko a samu ƙarin dukiya na ɗan da ake so kuɗi ko ka san farin kuɗi ko to ka rike yin sujifari kana san aihuwa ka rike yin sujifari haka Allah faɗa wa yumdirkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin kai manomi ne kana aikin lambu ka rike yin sujifari wa yaj'al lakum anhara kai masunci ne kai mai hakko na shinkafa ne ka rike yin sujifari yace malakum atunillahi wa qara to haka istighfari sinadarin kowace masifa ce zaka sai mai da shi aikin mu dare da rana Allah ya sa mu dace yake cewa wa an abi hamza Anas bin Malik al-Ansari khadim Rasulullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum saqada an ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin muttafaqun alaihi sahabi baban Hamza Anas dan Maliku Allah ƙara masa da al-Ansari ai an san wane ne Anas dan Maliku ko wani sahabi ne mai tarin daraja lokacin da manzo Allah ya hijira zuwa Madina ya shigo garin Madina Anas bai shekara 8 ba a duniya kwata kwata sai mahaifiyarsa Ummu Sulaimin Rumai Sa'u kenan daga cewa kowa na zuwa tare manzon Allah ya bashi wani abu na kyauta dan yi murna wa zuwan manzon Allah garin su wani ya kawo kaza ya manzo Allah na baka kaza kace ya manzo Allah ni ba ni da komai da zan iya baka amma ga dana Anas na baka shi na maka aike a gida yana maka aiki a gida shi kuma manzo Allah ka bashi abu baya mai dawa ya karba Anas ya zama dan aikin shi mai kula da abubuwansa mai masa hidima ana da sai dai shekara goma ina manzon Allah hidima me yake karba da gidan manzon Allah kawai bacci in zo da safe yana tare da manzo Allah har sai lokacin bacci tukun zai koma gidansu ya je kwanta ko ya koma ɗakin da aka bashi ya je kwanta ya ce manzo Allah bai taba ce min dan me yasa ba kai kaza ba me yasa kai kaza ba saboda kyawun hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu addu'o'i daga bakin manzon Allah wata rana ita mamar tashi ta shirya manzon Allah wani abincin liyafa a gida shi manzon Allah duk wanda ya kira shi mun karanta a amma kuma tabatin Nabi Rahama ko duk wanda ya gayyace shi ko bawa ne yana zuwa dan ya girmama shi zuwan manzon Allah gidan daraja ne a gun mutum sai manzon Allah ya je gidan ya je gidan su Anas ga mamarsa Ummu Sulaimin ga kuma imamarta ita kanta ko tsohuwa da cijuwa ga shi Anas din ga dan wani yaro ko maraya a gidan su hudu aka ba shi wani abu aka ce mazalla mun hila maka liyafa ne walima ce ko menene ka zo lokaci mazalla aka karba ya ci ta ce mana Allah ka mana sallah ka mana addu'a mana ya tashi ya ce ku zo a muku sallah gidanku samu albarka saboda hasken manzon Allah ya zo gidanku ya muku sallah a gidanku wannan ba karbar da ba ta yi ya musu sallah ta ce ya manzon Allah kai wa kai wa anas addu'a to Allah ya masa addu'o'i ya daga cikin sahabbai da suka kowa rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kware da gaske ya zaka ji a cikin yan bid'a suna zagin su shi ma saboda an ka soke shi ai ka soke hadisi kusan fiye da rabi ne ai ina fata ku gane ba ya samu addu'o'in manzon Allah yake ba da labari yake cewa na ji manzon Allah ko da ce manzon Allah ya ce sallama in Allahu afrahu bi tawbati abdi ubangiji yana farin ciki Allah yana farin ciki da tuba na bawansa idan bawa ya sabo in ya tuba to Allah yana farin ciki sosai sama da ɗayanku a ce yana kan raƙumi sai ya faɗi raƙumin ya gudu a jeji yana cikin halin tafiya raƙumi ya jeho da kai ko ya jeho da shigo sai ya faɗi ƙasa ya faɗi kan tashi raƙumi ya shiga jeji a guje ya tara nan ya tara babu raƙumi ya tafi sa abincin sa yana kan raƙumin da abin shin sa da guzurin da komai sa kan raƙumin yake kuma a jeji ne wanda ba gaba ba baya ba gida ba ko ina kawai jeji ya yanke tsammani kawai mutuwa zai ya nemi guri kawai zauna na jiran mutuwa ta ɗauke shi don ba abinci ba ruwa ba abin tafiya daga sai zauna don ya mutu kuma sai Allah ya dawo da raƙumin za mu karanta hadisi na gaba ko don hadisai biya ka haɗa don a bayyana na farkon mu karanta na biyu ya ce wa fi riwatin li musulmin Allahu ashaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin yace ubangiji yana tsananin farin ciki sama da mutumin da yake cikin tafiya a wani jeji wani fili wani sahara wani jejin da ba gaba ba baya mana ba gari gaba ba gari baya tafiya ce mai tarin nisa kafin ka cimma gari ko ka cimma waɗansu mutane yace a cikin wani tafiya a cikin abar hawarsa raƙumarsa ko dokinsa yace na ne fantafalar bihi minhu sai ta sullube masa ta gudu ko ya tsaya ne ya huta ya sauka shi kansa ko zai wani abu ne na tsugunnu wa Allah kafin ya jiyo kawai ta shiga jeji raƙumarsa ko raƙuminsa ko dokinsa kawai ya gudu yanayin ma sama ko ƙasa ba zai bai so ya gan shi ba babu shi babu labarinsa ka ga shiga musiba ko ya ce wa alaiha ba'amuhu wa sharabuhu akan abin hawar tashi kuma da ta gudun tabatan akwai abincinsa akwai abincinsa mana duk guzurinsa akan yake yanzu kuma ya jiyo ko sama ko ƙasa ne ba tare sa kuma ga dokar dare ce ya ce fa ta shidaratin fadda za'a fi zilliha sai ya zo gurin fa ya isa minha ya neme ta har ya gaji har ma cire tsammanin ba zai ganta ba mana ya nema ya nema ka san mutum ya wani abin sai sai bata in tashi nema ai ya zaki mamakin sa ko ba inda baya duba ba wuce ce wai idan raƙumin ka ya bata hattan duma sai ka leka tandun kwalli a kurki za ku ko a kurki mara dan sauke hattan dun kwalli ya ka leka kuma ana haka Allah za ka abin ka ne babba ne zai zo bata mai girma ne amma abin da kake dubawa abin ba zai shiga gurin ba tsabar ranka kawai ya riga ya dugunzuma ne zai kace ko ya dan fada nan ne ka daga nan sai dajin ka bai ka gaba daya ba na yi ba kai ta nema ko ka tarsa ma za ka da ranka wa ga batan abu ba da daɗi yayi akwai tashin hankali yace yace har ya yanke tsammani ba zai same ta ba ya nema har ya gaji ga kishirwa ga yunwa ga bakin ciki ga gajiya kaga goma da goma kenan ko goma da ashirin makai ya ce sai ya nemi wata bishiya fadda zafi zilliha sai zo inuwar wannan bishiyar sai ya kushin gide kwanta wa kadi ayasa min rahilatihi ya yanke tsammanin ba zai samu wannan dabbar tashi ba ta riga ta tafi ya nema har ya gani babu alamata fa bayyana huwa ko nani fa bayyana ma huwa kadhalik yana cikin wannan yanayi wala Allah bace dan dauke shi kadan a wannan ya kwanta haka sai bace kuma dauke shi dan ba washe ce shi bacci barawo bacci kuma haka ne barawo sata mutun yake wani lokaci kana son karkai bacci saboda wani abu kawai da kaga kai baccin baka sani yasa idan ka fara jin sa kawai ka tsaya ka yi shi inda ba wani abu bane faru yace izu huwa binaqat izu huwa biha qa'imatun indahu yana farkawa kawai sai ga raƙumarsa ga abar hawarsa tana tsaya kusa da shi ta dawo kamar ne bata dazu da ya nema har ya gaji ya yanke tsammani ma shi yanzu mutuwa zai saboda ba abinci ba ruwa kawai sai ga ta a gaban shi tana tsaye kayanta faka da riki damiha sai kama ragamarta ma'ana yanzu ya rike dabbar ko ya kama ragamar raƙumin ko dokin ya dawo shi kaga ya tabbatar yanzu na hannunsa kenan yanzu ba zai gudu ba in zai gudu ma zai makalkale sanya za su yi safude ya fito ya rike ragamarta kawai saboda ya shiga mutu faɗa zu ya ce sun makala sannan sai ya faɗa fitatul farhi saboda tsananin farin ciki tsabar abin ya burge shi ya ji daɗi ya yi murna ransa kamar ka ce rai ya dawo masa saboda ai da mutuwa zai ba ruwa ba abinci ba abin tafiya a jejin da kamar masu zuwa irin libyan nan ne yanzu a ga wasa da rai ne ai mutum da kama wata hanya da za a kilomita sama da ɗari biyar babu gida babu gari babu ruwa ba bishiya a ga sana ta mutuwa akan hanya Allah ka kiyaye Allah kudda mutane daga cikin wannan musiba ya ce sai saboda murna ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka sai ce ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka saboda tsananin murna ya faɗi wannan magana a bisa kuskure na faɗa a harshe amma a ransa ba haka yake nufi to wannan murnar da yayi saboda ya samu yanzu kamar ransa ya dawo mutu da ke tsammanin zai mutu yanzu gashi kuma ya samu hanyar tsira to haka ya murna ko to da yake murna Allah ya fi murna idan mutum ya tuba in mutum ya yi sabo ya yi fasadi in ya tuba to Allah yana murna da tubarsa tare da suka ce malamai shi fa Allah ba zai kare ba dan ka tuba dan Allah ce ya ibadi ko innakum lan tablugun nafai fatanfa'uni ku dukan ku ba ku isa ba ku kai amfani ba bare ku amfanar da ni ko ba yi bane law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa tabirdul muwahhidin minkum hada zalika fi mulki shay'a inda daga na farko zuwa na ƙarshe da mutane da aljanu a ce zuciyoyinmu kamar zuciyar manzon Allah haka ya fi kowa bin Allah ko to yace hakan bai kara wa Allah komai ba mulkin sa ma'ana ka ba Allah kanka ka taimaka shi ba kalamar komai ba amma duk wani shugaba yanzu ka zama mabiya suna karuwa daɗi yake ji shi sa wanda ya kware a siyasa kullun jawo masu shiga fatin sai yake ba korar sai yake ba duk abu ne ba da sai a zo a shiru kar ku fita duk wanda ya kuda haka yake so kowa a dawo fatinsa saboda shi na ga tara mai mabiya shine karfi da izarka to shi Allah ba haka bane tsarinsa in ka bi Allah ba Allah ka taimaka ba ba abin da ka kara wa Allah kanka ka taimaka amma saboda falala ta ubangiji da karamcinsa da kuma yake son bayansa in ka tuba daga hanyar shiga wuta yanzu za ka shiga aljanna kuma sai ji daɗi haka kuma shi zai baka aljannar kaga wannan karamci ne na ubangiji ina fata an gane shi yasa mutum ya ji kunyar Allah ba wanda yake san ka a duniya kamar Allah babu babu shi babu ka zaka ce idan ka tahi zaka yi sabo na farko ka tuno girman Allah sai ka bar saban saboda girman Allah in ga wannan ka bai yi ba to ka ji kunyar Allah saboda ni'imar da maka ba ta kirguwa kuma ya hana abu ka zo ka yi kai baka jin kunyar sa ne yanzu ko mutum ne kai mai kunya ne maka alheri da aka abin da zaka iya masa bai ina fata an kare to bare kuma ubangiji to haka suka ce yace ya faɗi wannan abin nan kalma ce aka da mishatul fari yayi kuskure a furcin sa saboda tsananin farin ciki suka ce malam abuwa guda biyu ana mutum afuwa a cikin su yayin tsananin bakin ciki ko damuwa ko fushi mutum ka iya yin wani abu na kuskure to tunda ba asalin abin yake nufi a ransa ba sai Allah bai rubuta masa matsayin zunubi ba ko suka ce annabi Musa sadda ya dawo daga munazari da Allah an ba shi alluna a rubuta da attaura da ya samu labarin ga abin da mutane suka rika yi na bauta dan maraki sai me sai wadda saka abun attaura alluna attaura ya watsar da su ya je kama gemun Haruna ya jawo da kansa yana jin haushin me yasa za bauta wani Allah duk abin da Allah ya kaza kaza kaza kaza to bayan an mara bayani ya samu kuma ya ce da fushi ya bar sa sai ya dauki kuma Allah ya tare shi abuja kaga dazin ba da gangan da gayyaye ba suka to mutum ya wani abu na laifi a cikin fushin da ya mai tsanani har hankalin sa ya gushi yayi bai sani ba to ba a kama shi da matsayin fushi haka in tsananin farin ciki ya sa mutum ya wani abu na furuci ko na wani aiki wanda yake kuma haramun ne in dai kudurinsa a zuci a ransa ba niyyar yi da gaske ba shi ma babu laifi a kansa kuma karka manta karka ce wai za ka Allah dabara Allah ba za mu dabara shi domin yana kallon zuciyarka ya san ranka ya san zuciyarka ina fata an gane wannan kuma alfarmar manzon Allah ce mu al'ummarsa duk wanda ya aba bisa kuskure yace inna allaha tajawaza li an ummati an-nisyan wal kadiyatu wa mastakrihu alayk Allah yau al'ummar manzon Allah afwa akan abin da kai bisa muntuwa ka san abu kaza baki amma sai ka manta sai kai kana azumi da ramadana kawai sai ka dauki ruwa mai sanyi kawai ka sha a mantuwa kaga laifi ne asalin abin amma tunda mantuwa ne a sunnar manzon Allah ba komai a kanka azumin ka lahiya alimi ne Allah ne maka bonan za kawai ka ci bulus ba abin da za ka yi ba wani ramuwa nan shi da dai ne kawai haka shi ne mantuwa kenan ko kuma abu da kuskure ka dauka kaza ne ashe ba haka bane kuskure kenan kana cikin tafiya a jeji ko kun je wani gari an sauke ku an ba ku masauki mai ba ku masauki ya fita kayansa kayan alwala za ka yi sallah sai ka kalli gurin da kake to na ne gabar ba na yi ba ka gama kalla ka gama nazari ka kawai ka yi nan ne gabar kawai ka yi sallah bayan ka yi sallah ka yi huta ka yi bacci ka tashi za wata sallah sai kuma wancan ya dawo sai ta mamu mi sallah sai ta bismillah kawai ka yi kuma kalli nan to ta ɗazu ta yi ba za ka sake ta ba saboda ba da gangan kai ba na fata an gane har ka ɗauke nan kuskure kenan to duka wannan haka akwai waɗannan abubuwa a cikinsu suka ce a ƙarƙashin wannan ko me ma in ne na laifi ne mutum ya yi shi a bisa kuskure babu laifi a kansa amma in ba haka ba wannan kalmar da mutumin nan ya faɗa kafirci ce asalinta ya ce shi ne Allah Allah ne bawansa a gwada faɗon daga daga da saninsa a ya fita musulunci amma ya faɗa ne saboda tsananin farin ciki ma'ana ya samu juyewar lafazai ne kawai ya zaga hatta mai masu fikihu mu na malikiya suka ce in ka zo ka yi sallah in ka ce ka yi ne sallar la'asar alhali kuma zahar za ka yi fala sha alai ba kawai a kan kuma sallar ka ta yi saboda asalin niyyar ta zuciyar Allah ta kaɗa ba ta faɗar ba ina fata kuna ganewa to wannan shine to haka dai ala ayi halin wannan hadisin shi ma wani nuna al'umma ne cewa ashe Allah na so bayi su tuba karka damu da wai ka laifi da yawa shi abun Allah duk laifinka in dai ka tuba da gaske zai yafe maka su saboda shi mai yalwar rahama ce yace wa rahamati wa sar kullu shay ko yace wa an abi Musa Abdullahi bin Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu daga sahabi Abu Musa sunansa kuma shine Abdullahi bin Qais al-Ash'ari shine Abu Musa al-Ash'ari da ke fada yace anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah yace inna Allah ta'ala ko inna Allah lalle shi Allah ta'ala yabsu yadahu bil layli yato musi an nahar Allah na shimfida hannayensa da rana ko da daddare dan wanda ya sabo da daddare da rana ya tuba mana idan dare yayi to Allah yana nan yana ka neman waye zai zo tuba Allah ya fi masa in kuma dare yayi gari ya waye kuma Allah zai shimfida hannayensa yana neman wanda ya laifi kuma cikin daren ya zo tuba shi ma a yafe masa haka Allah ke 24 hours saboda shi Allah la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kullu yawmin huwa fi sha'an ba wani lokacin da Allah baya dissin da ka tuba Allah da karɓa maka kuma ko da ka yi laifin cikin dare ba ka tuba cikin daren ba har sai da gari ya waye kana uzuri da ka tuno kai abin fa da aka yi jannan fa an saki layi sai ka tuba yanzu Allah karɓa ina fata an gane yace wa yabsu yadahu bin nahari lana shin fada hannansa da rana li yatubu musi al-laili dan masu zunubai cikin dare su tuba akan ayafe musu yace hatta ta da shamsu min magaribiha har sirrin da aka waye gari rana ta fito daga yamma wannan abun na karban tuban bayin Allah dare da rana Allah na ci gaba da karban tuba ba zai daina ba har sirrin da aka waye gari rana gari ya waye ana shirin fitowar rana ya ganta kawai ta yamma to daga nan kuma tuba ya kare duk wanda ya tuba daga nan ba za ka karɓa masa ba saboda an zo ƙarshe zamani ne na zuwa muna fatan kada Allah kai rayuwar mu lokaci dan ƙarshen bala'i kenan ƙarshen bala'i kenan duk wanda ya ga wannan abin sai tsorata yayi imani Allah bai karɓi imanin ba dan an riga an gama an ja layi a nan kawai an ware yan wuta gasu da ransa suna yawo a duniya ga kuma yan aljanna suna yawo a duniya kowa ya san kowa kuma ko ba dama a canja a gaya bala'i to shi sa kai gaggawar tuba kuma lokacin baka san yaushe bane ba wanda ya san lokacin yaushe ne shi yasa kullun kana tuba kana neman gafarar ubangiji dan baka san yaushe ne ma zaka mutu ba kuma ya nuna maka suka ce wannan hadisi ya nuna mana cewa shi Allah yana karɓar tubar bawa ko da ya yi jinkiri a guntubar ya yi saɓan da daddare amma cikin daren bai tuba ba wala Allah ma a cikin daren yana jin daɗin saɓan da ya yi bayan ya ɗa saɓan tun ɗazu farkon dare amma ya zo ya ci gaba da hirarsa ya kwanta yana jin daɗin ma abin da ya aikata sai da gari ya waya sai tana kai wannan fa abin da ya cikin daren nan bala'i ne sai tuba ga Allah Allah da karɓa masa suka ce kuma wani nuna maka cewa ba a shiga tsakanin bawa da ubangijinsa duk laifin da mutum yake yi a matsayinka na musulmi mai imani shine kuma sa fatan Allah shirye shi ya Allah ka shiryuwa ne musamman a taka masa addu'a lokacin da baya cikin dare ko a wurin kasuwancinka ko a sallar ka sai ya Allah wani ka shirye shi sai ka ga Allah sai ka rafa babban abin kuma shine kai da kamar addu'ar tunda baya nan sai Allah ya ci da mala'ika ka gaya masa addu'ar da yau ɗan uwansa na karɓa kuma shi ma namar irinta kaga lafiya talauke ya sa muna yau junanmu kyakkyawan fata kar ka ga mutane ta aikata wani faɗala ka sai wannan kai wani wani ɗan iska wani ina ina ina su ina Allah shanin Allah ba haka bane gashi nan misali babu adadi wanda ka san shi sama da shekara nawa tiburan kullun a cikin maye yake da sata da iskanci amma kuma ya tuba suna nan da yawa su girgo ba suna nan da yawa ba su girbi ba to shi yasa kullun ka mutum kikkian fata ko me in ya baka cika Allah shirye ka dan uwanka ne dan ka ne me dan ka ne baka ci Allah shirye ka Allah to saka kana tsumar addu'a kikkiawa kuma sai saka Allah ya karba maka insha Allah yace wannan hadisi rawahu muslim wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man taba قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم إمام مسلم fitar da wannan hadisi shi ma daga Abu Huraira yace manzon Allah ya ce duk wanda ya tuba kafin fitowar rana daga mafadarta kafin a waye gari ta fito daga yamma ita rana to Allah zai gafarta masa shi yasa Allah ya ce a gaya wa ma bayin Allah ku qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah ya gafir zunuba jami'an duk laifin da kai in ka tuba daga sai kafin ka mutu Allah zai karɓa maka kuma zai zai zai ma tuba a cikin sa shi yasa kada ka ce ai mu kan mun san ma dai ba za ka karɓi tuban mu ba akwai masu faɗa haka yace ai shi ya san ina ai Allah ba zai karɓi tuban sa ba to wannan kuskure ne Allah na karɓar tubar bawa matukar dai bawan ya tuba ne kafin ya zo gargara a inda ba karɓan tuba shine in mutum ya zo mutuwa ya zo gargara ya ga cewa yanzu kawai go no go mutuwa ce zalla to in ga tuba Allah ba zai karba ba shine irin abin da rabar labari game da Fir'auna ko yace falamma adrakahul garaku qala amantu annahu la alzalku amana bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin alati al'ana sai yanzu a ba zai yi ba a ba zai yi ba kuma an gama yi ba zai yi ba yanzu to duk abin da kai na sabo in dai ka tuba da gaskin gaske Allah da karɓa maka kawai ɗaya ne in ka zo mutuwa rai ya zo hulkum rai ya fito sama kirji numfashin ya fita baya dawa in ka ce Allah na tuba suka ce ko tuba don wuya ba lada da gaskiya ne da ba lada ba lada saboda ah to karka tuban ma kai ci gaba da iskancin a lokacin akwai lokaci ne zai zai fita dole ka aika bar duniya ai so shi yasa kana cikin jin dadin ka da ranka kai na damar abin da kai ka tuba da gaske kudirin ka mai kyau Allah da ya gafarta maka ko mun yi masa ranka kuma har ma a wata aya haga mun karanta mun sha karantawa a ƙarshen furkan ku in mutai tare sabo yayi shirka yayi zina yayi kisan kai yayi waye duk yayi sabon da ka sani to idan ya tuba ce illa man taba wa amana wa amila amalan salih fa ulaka me za musu canza ma zunubin za a yi da zunubi ne miliyan ɗaya tara talace a maida mu da shi zaman lada miliyan ɗaya saboda shi Allah ganiyun ne Allah ba talaka bane Allah ba maroci bane na fata an gane ka yi sabo miliyan ɗaya a madadin a to an rushe sabon yanzu fa ɗanka ya zama ba sabo ba zunubi to Allah baya haka in ka tuba da gaske kai aiki mai kyau yace wannan sabo miliyan ɗayan an mai da shi yanzu lada miliyan ɗaya kaga lafiya talauci to wannan gun Allah ba komai bane shi shi yasa duk mai hankali ya riki tuba ya mai da shi shine babban wuridin sa astaghfirullah wa atubu ilayhi wa an abi abdurrahman abdullahi bin umar bin al-khattabi daga baban abdurrahman shine abdullahi bin umar bin al-khattabi abdullahi bin umar kenan ko ayan san wane ne shi yau yace anin nabi sallallahu alaihi wasallama qal daga manzon Allah sallallahu manzon Allah yace innallaha yaqbul tawata abdin ma lam yugargir rawahu tirmizi wa qala hadithun hasan yace abdullahi dan wani kita manzon Allah yace Allah yana karɓar tubar bawa kisan da ka tuba ga Allah zai karba ma zai yafe ma zai baka lada matukar bawa bai zo gargara ba gargara shine rai ya zo makoshi kawai go no go ko kuma mutum yana aka wata badala da shikiyanci da iskanci wanda ake yin da karfi yanzu babu karfin kuna ganewa ba karfin yin saban ba wai tuba yayi dangi da gaske ba babu karfin yin saban ne kaga dan ta kai ba dan kura ta lafiya ba haka zai ce ko haka ba su bai ba to sai ya zai da ya samu da mazai kai a idan ga an samu mutum tsoho yanzu ba zai iya ma yin zinar ba sai ya samu kuma kananan yara yana musu wani abun da ba kuma zinar bane shi ma kuma lalata ne ba na samu ba to yanzu nan ba dole Allah ya tsira masa albarka ba da karfin sai har karfin ya kare ya kasa yi wani sabon kuma da kuɗi ake yi shi kuma da kuɗin ne ba shi da shi yasa ba tuba ya ba dan dole ya bari an talauci bala'i ne ya nade shi shi zaben da kudi ake yi tata ake yi bai da kusisi da me za a tata da shi to kaza ake yi da kudi ake yi bai da abun kudin sai ya hakura ba tuba ya a ransa ba rashin wannan kudin ne zaka yi tana ce maka haba ai wallahi ko yau na samu dole ai kaza zai faɗi wannan abin da yake ransa to wannan ba tuba bane wannan ba tuba bane kuma Allah ya sani dan insha Allah ba a masa 419 yau amma dan adam zaka iya rudarsa ya ce maka kaza zaka samu shi kuma wani ya ce ya tuba ya daina wannan abun amma kuma yana zama a cikin mutane yana ba su labarin wannan saban da yake yi a baya haba ku yanzu me kuka yi ma ai na giya ma sanda suka je Lagos ka ji bala'i ba a san lokacin ba ma ai a lokacin suka yi ke ba labarin batsalar da yake yi to haka wannan shi babban matsayin sama shine ya fi kowa mummunan matsayi a gun Allah dan duk wanda ya sabo sai Allah ya rufa mar asiri ba a ganshi na saban ba Allah ga dama rufa mar asiri kuma sai yake ba da labarin saban shi da kansa to wannan ya fi kowa mummunan kuma a gurin Allah haka wanda yake ba labarin ba sani ba wani kuma shine yake koya matasa ma kalan sabo saboda da yayi kaga wannan duk ba tuba yayi ba saban da ya a bayan yana nan kuma Allah da ɗauko masa bala'i ya ƙara masa tunda kuma da koyar ma da sabo kaga ya shiga uku zaka sai mutum ya kiyaye tuba su ake kaji da gaske idan muka ambata daga malamai suka yi magana satin da ya gabata shine kai kuduri a ranka ba za ka ƙara yin wannan laifin ba sannan kuma ka ji cewa kai na damar yin ma abin da kai kana jin ma haushin kanka dan me ma kai kaza ka yarinta dai Allah ya fi mana ka rinka jin haushin ma da kaje guri kaza dadin nan kana bakin ciki to hini tuba mai kyau da Allah kuma zai baka lada mara adadi a cikin sa muna fatan Allah ya fi mana ko hmm wa an waye zai karanta ko babu matsala to yace wa an dar bin ubayshin qala أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله أن المسيح عن الكوفين ولتابعين يتي سننسى ذر بن هبيش يتي ناجي قرن صحابي صفوان بن بن عسال بن عسال as'aluhu an musan al-kufani dan in tambaye shi game da hukuncin shafa akan kufi in kai alwala ko mutum yayi alwala a gidansa da safe ko kai walaha ne ko zaka tafi karatu makarantar ka ne ko office ko ina ne sai ka saka safarka dan malamai suna bawa safa matsayin kufi a yanzu ana ba ta an gane kai mutum ne mai son sa sauciki da safa a ciki sai kai alwala sai ka saka safarka a yanzu kenan sai ka saka ka tafiyarka in azhar ta yi in za ka yi alwala ta azhar saboda ka je ka yi bawali ko ka yi rihi ko ka yi wani makamancin wannan za ka sake dai alwala to in ka zo ka yi alwala gaba ɗaya ka shafar kai ba sauran ta kafa ba to kai ba za ka sauran ta kafar ka ba sai ka sa hannunka ka taɓa ruwa sai ka shafa kan safar taka shine kaman kufi kenan kawai sai ka sallar ka ta azhar shi kenan shar'in shine kan ka saka safar kayi alwala to don ka yi abin da ke kare alwala a yanzu in ka tashi sake alwala ba ya kashe safarka ba sau ka shafa kanta da hannu ɗaya wata kafar ma da hannu ɗaya shi kenan kalas ka je ka sallah manzan Allah ne koyar da haka saboda neman al'umma su sauki kuma Allah tabbatar da wannan hukunci ne in kana zaune a garinku za ka wuni da wannan abun a hannun ma'ana kana wannan uzuri ka yi azahar ɗinka haka lasar haka magariba haka ishama haka kaga musamman lokacin sanyi ka saka safarka wala la kai kana wuri gurin da aikin ka ba za ka da gida da wuri ba to ba ka tuka kawai ta kafarka ba ko ta shafawa har ka gama wurin ka amma in ka cire safar bayan da ka saka ta sai kuma ka cire ta to hukunci kuma canji yanzu kuna ganewa yawa to ba zai ba yanzu to shine sai ce na je tambayi wannan sahabin game da hukuncin shafa akan kofi fa qala sai ya ce ma da abika ya dirru ya kai dirru me ka ka gurina faƙultu na ce masa iftiga al'ilim na zo neman ilimi ne tabi'i ne yake ga sahabi haka ya ce masa sanda zuwa lale marhabin ga guri zauna ko kamar ka faɗa ka ma alalla an bashi ruwa ko an bashi lemo ko kaza ko kaza ta ce me ya kawo ka ne ka tafi da kai kala sai ce ji'itu a iftiga al'ilim na zo ne neman ilimi faƙala sai ya ce masa innal mala'ikata ta dau adani hatiha li dalibil ilmi idan bi ma ya dalibu to barin baka albishiri ka sani tunda abin da ya kaka kenan neman ilimi to mala'iku suna saukar da fukafukin su suna yin lemati rumfa ko lema ga dalibin ilimi mai tafiya neman ilimi inda ka tafi neman ilimi to mala'iku suna ma wani escort na musamman suna kare ka suna saukar da kafara bakin gare ka don su girmama ka kuma su maka addu'o'i da umarnin ubangijinsu ya ce saboda suna sun amince suna jin daɗin abin da yake suka ce malamai anan to wani irin ilimi ka san mu yanzu a najeriyance an aka na magana ilimi aka ce ai yana da ilimi da yake nufi ya yi boko ko ya yi karatu ne da yake nufi ya karatun ba a maganar ilimin addini to ilimin boko in kai hikaya a banza ba maganar wannan abun a cikinsa shi wannan abun ka ne kawai in kai dan Allah kai aikin Allah sai baka lada in kai dan duniya to dan duniya dama kai ko ka samu ko ka rasa na ba ta gane wata ibara na kai wani principal ziyara ko anan can sai ke ban labari game da wani abu yace shi yace yayi boko ne saboda saci kudin gwamnati sai Allah ya sohi da rahama sai ba shi aikin koyarwa kuma gaskiya ya faɗa to na koyarwa wani kudi za ka samu za ka samu kudi ya ce wallahi Allah so da rahama ya ce shi yanzu daɗi yake ji saboda asali sai shi so yake samu kudi kuma sai gane ai ba a samun kudi a gwamnatin ba ta za ka yi ba dan albashin bai kika samu kuɗi ba ka siye mota kana hawa kana jin daɗi ka gina gidaje ka yi aure aure ka je maka ka yi kyauta ka siya wannan gida ka ce ƙarya ne sata za ka yi to sai Allah ya sohi da rahama sai ya bar shi aikin koyarwa albashi ne shi ma sai an ma wulaƙanci kafin a baka sosai kuwa eh eh an yi sa kan shi ba to amma shi yanzu misali ai kallo yayi sai gano ga abin da ya faru sai da to wannan abin da Allah masa shi daidai ne ya gode wa Allah haka ba sa ci komai ba ta mai sata da ku yara yara ya ku taro PTA to nan da PTA gaba daya naira dubu biyar dubu goma shikenan fa in kana principal din ma nawa ne kuɗin me za a tara a makarantar ya ba ta tara dubu hamsin ne a watan gaba daya ko a tara dubu ɗari to rasa dubu ɗari a cikin mutane da ga malamai ka ce kai kaɗai ne ai ba zai yi ba ai to ka gani ai in kuma za ka ɗeba abincin dani ne an kawo ana dafa ɗalibai to ka nawa za ka ɗauka to ka nawa za ka ɗauka a duk ka gani ka karka kashe kanka ne ko ba za hana ka talauci ba amma wanda zai je ya rubuta a fitar da miliyan 100 miliyan 30 kaga ai tsakanin ka da hidda nisa to Allah dai tsare imanin yake cewa faqala innal malaikata tadaw adna hatiha li dalibil ilmi lalle ka sani su mala'iku suna sassautar da fagafakensu suna yi wa ɗalibin ilimi wata inuwa ta musamman ga mai neman ilimin addini ridan bima ya ɗalibu saboda suna yarda da abin da yake nema na ilimi fakultu sai na ce innahu qad haka fi sadari almasu alal kufaini abin da ya sanar da gurin ka shine ni ina kokonto ne ina jin rashin nutsuwa a zuciyata dangane da shafa akan kofi ya za a ce mutum kawai ya sa kofinsa da safe kuma zai sallar azhar zai yi alwala ba zai cire ba wai da shafa kansa ni wannan abun ya daure mun kai kamun ka ce haka tambaya yake kufani yace ba da lagaidi bayan kuma ya je yayi tsugunno yayi ba haya awul bauli ko yayi fitsari ma'ana da safe kayi wanka kayi alwala sai kai wala harka zaka fita wurin harkokinka sai ka saka safarka ka tafiyarka kuma bayan ka je kasuwarka ko ofis ɗinka sai ka shiga banɗaki ka yi tsugunno ko bawali ko bayan gari ba ka bane to ka gama kuma za a zahar yanzu haka sai aka ce maka a shari'ar manzon Allah kawai in ka gama komai kai shafar kai saura wancan kafa to karka ta safar ka kawai ka shafa kanta shikenan ka gama to shi ta shi wannan abin ya tsaure masa kai amma zo ne ga sahabi nan kaman bayani manzon Allah ne yake yi kuma Allah ne ya ce ayi kaga ya zo gurin neman ilimi ko ya ce wa kuntum ra'an min asabi nabi sallama saboda kai din mutum ne daga cikin sahabban manzon Allah mana kai sahabban manzon Allah ne fajitu as'alaka sai da zo don in tambaye ka hal samitahu yadhkuru fi zalika shay'in ka taba jin manzon Allah yayi magana akan shafa kan kufi cewa aka saka kufi aka zo yin sallah ta gaba bayan an je an yi fitsari ko bayan gari kuma ya shafa kawai kar a cire shi ka taba jin wannan qala sai ya ce masa na'am yace na taba jin manzo Allah ya faɗa kana ya amruna ta tsaya maka ji manzo Allah ya kasance yana umartan mu idza kunna safaran in muna halin bulaguro aw musafirina haga wannan shakka ne shi mai ruwaya safaran muna tafiya musafirina masu bulaguro duk kusan abu ɗaya ne kuma ka ce kawai aka in muna halin bulaguro ko Allah na zai kifafana kar mu cire kufinmu talatata ayyamin walalihinna kwana uku dare da rana ya ce manzala ya gaya mana ya ma umarce mu in muna halin bulaguro to karka ce safarka sai dan wanka za ka yi kuma amma in dan wani abu ne haka lokacin su sahara ce kuma tafiya ce ta wahala ko haka yanzu kamar yanzu ka ce sojoji ko jami'an tsaro wanda masu akwai doka ma akan tattakari a cikin harkokinsu ba haka bane don ka tashi yin alwalarka musulunci ya baka wannan kofar ba ruwan ka kai dan musulmi ne karka ce ka shiga cikin damuwa kaga to ni ya zan yi ni musulmi ne dole in tarka mata a baka da ilimin addini kawai ka shafa kai خلاص ina fata an gane hmm? da kufi ko to me ya tsoro da fata tsumma ne eh haka suka ce malamai suka ce adi hukunci ɗaya ne saboda abin da take yi ta safar shi hukun himaki asali a wancan zamanin su shi ne matsayin safa domin akwai takalmi a lokacin ma a lokacin ma akwai takalmi kuma akwai kurfi a iya tafiya da shi to safar ma tafiya da ta ayyanzu sosai gurare ne kala-kala ce zuwa kasar zamani ba suna nan kala-kala ne yanzu ka je kai aikin haji ko umara saboda sanyin da tayil din yake da shi tayil din nan nan dawafi da kuma nan safa da marwa to waɗansu ba sa iya taka tayil saboda sanyin sa akwai da aka saka safa ce amma matsayin kamar kuma da ya ta yawo ne ta kawai to suka ce duk hukunci ɗaya ne kawai suka ce kuma kana maganar ai safa tana bulewa to kuffin ma a wancan lokacin yana kukkulewa saboda talauci da yanayin rayuwa kuma yake masa hukunci ne da yawa to shine suka ce duk hukunci ɗaya ne haka suka ce malam saboda Allah lura da hukuncin yazo shine sai ga menene asalin makasudi mana illa misali da Allah ya hana shan giya suka ce menene babban bala'in giya din aka hana shine maye buguwa ko to yanzu ko ba ruwan giya bane duk wani abu da zai bugar da mutum kawai ya dauki hukuncin giya kuna ganewa misali yanzu haka ai wani ba ruwan giya da kurba ba zai shaki wani abu ne a hancinsa kuma zai bugu to sunansa giya ko ya sani ko bai sani ba wani kuma ya dauki wani abu ne dunkule a cikin leɓansa ta baya ya wani gum haka da shi shi ma giya ya sha na fata kuna ganiya ba ana buguwa ba in dai an bugu sunansa giya kasa mazala yake cewa kullum muskirin kamru na fata an gane duk abu mai bugarwa kawai giya ne sai kuma na biyu akwai wanda shi saboda tsabar ya saba shan kayan mayan in yi haɓa zai bugu ba to har yanzu ne shi ma giya yake sha dalili shi ne shi kuma inda yake samun buguwa shi ne in bai sha ba ba zai iya komai ba a duniya ba abin da zai iya yi ko motsi ba zai yi ba sai ya sha abin irin fara magana irin ta kowa zai aiki irin na kowa ma ba buguwa zai yi ba saboda ya riga ya zama jikinsa buguwar ka gane to haga wannan shi ma giyar ta har yanzu duk da shi zuwa buguwa ba amma asalin abin mai cece giya ce dama asalin ta asalin kenan sannan kuma na biyu sai ya sha zai iya rayuwa irin ta kowa in bai sha ba saboda sabon da yi ada ba zai iya komai ba wata shekara an yi wani soja mai kirkir ya zo nan garin lokacin tsakiyar boko haram sai ya zo haramta duk wani kayan kwaya da maye da shakenci kuma ya tara duk masu saidawa ya ce dinna sun ku ya ce dinna sun ku doka ce kwaya daya daga yau duk wanda muka kama da shi mutuwa ku je ku ci gaba da haka yi musu sai aka waya gari babu mai sai da kwaya a garin nan sai aka mutane sa tarayyar lafiya a he yan kwaya ne ba sai wallahi a ba shi din ba mutanen gari haka a shi yan kwaya ne saboda ba za in ba su ya ba ba za su iya komai ba ta zama jikinsu dole in gari ya ɗauki kwaya ɗaya ko biyu ya sha kun zai iya walwala da mutane da kowa yake rayuwa in bai sha ba ba zai iya komai ba a wannan yinin daga ta samun patience kawai da yawa wani ba iya tafiya wani ba iya tashi ba haka kawai to ka gani to ka gani ya yi kokari muna masa fatan Allah taimake shi eh Allah yana nan da ran har yanzu to shine to raga sai ce manzala ya umarta mu cewa idan muna halin bulaguro mu bar kar mu cire kuffin mu har kwana uku in kana halin bulaguro ina fata an gane da yini uku da dare yare guda uku yace illa min janabatin sai fa in janabata ta kama mutum amma dan kai fitsari ko ka je kai tsugunan bayan gari wannan ba zai saka cire kufi ki yara wala ba kai ka shafa kanta tsawon kwana uku amma shar'in shine kafin ka saka kufi na farko din sai da ki yara wala yayi azhar da alwalarsa sai sa kufinsa zai bulaguro to zai kwana uku bai cire kufin ba amma in san da ya saka shi bai alwala ba sai yana tafiya a lokacin sallah kama shi zai alwala yanzu dole sai ya cire shi ya wanke kafuwan kafin ya mai da su cikin kufin kuma na fata kuna ganewa ya ce wala kuna ne ya ce lakin min gaidin wa baulin wa naumin amma saboda kawai mun yi bayan gari ko an yi fitsari ko an yi bacci to ba za a cire ba ya ce fakultu sai na ƙara ce masa kuma hal sami tuhu ya zukuru fil hawa ko an to ka taɓa jin mazala ya faɗi wani abu dangane da son zuciya alhawa ƙala na abu ya ce e kunna mara su salama fi safarin zama da son zuciya ma'ana abin da kake so a ranka me hukunci game da wani abu da kake son shi a ranka shine hawa anan kana son wani abu a ranka baka yi abin ba ko baka wani mai abin ba to za ma hukunci game da haka shine ke tambaya shi wannan tabi dan ya nemi ilimi sai na ce masa eh na taba jinsa yace wata rana muna tare da manzon Allah a wani bulaguro kaga sahabi fa malam ai sahabi ya gode wa Allah yace muna tare da manzon Allah a halin bulaguro sallallahu alaihi wasallama yace fi safarin fa bainama nahnu indahu muna tare da manzon Allah cikin wannan bulaguro izna dahul arabiyu sai wani mutumin kauye ya fito yana kwalla manzon Allah kira bi sautin ko bi sautin lahu jahariyun ya daga murya sosai ya rasulullah kasan dan kawai ya daga murya saboda ba shi da ilimin cewa ai an hana mutane daga manzon Allah murya haka Allah ya faɗa ko in za ka kira manzon Allah dole ka sasu da muryarka kuma ka canza lafazi cikin ladabi da girmamawa to amma shi bai sani ba ba da ilimi ita to ka taba ji manzon Allah ya faɗa wani abu game da aka ce muna tare da shi sai ga wani mutumin kauye suka ce a wata ruwaya an wuce ta gefen kauyen su ne sai aka ce masa kaga tare mutanen can to su manzon Allah ne sahabbansa sai fito aka ce wancan da kake gani kaza din shine manzon Allah sai fallo a guje so yake ga manzon Allah ya tambaye shi wata magana yana gudu sai kamar ma ba zai iya cin masa ba sai ya gaggawa ya kagu sai kwalla kira ya daga da karfi ya kwalla manzon Allah kira dan a tsaya a saurare shi yace ko ya Muhammad a ga mutumin kauye bai san ma cewa ba a ga manzon Allah haka ba shi sai da kace masa ya rasulullah ko ya nabiyallah na fata an gane amma ka ce ya muhammadu suka ce in muka ji wannan kalma daga bakin wani to ɗayan biyu ne ko dai ba yahude ne ko nasara ko kuma mutumin kauye wanda ba shi da ilimi amma zalla ba a ga masa ka garan ga tsawon kasuwansa kuma ba a yi Allah ya hana fa kala sai ce ya muhammadu ya kai muhammadu fa ajabahu sallama nahwan min sautihi to dake manzon Allah Allah ya kaddara masa shi ma ya zauna a kauye dan ya koyi mu'amala da ƴan kauye na bata an gane sai ya amsa mar da irin salon muryarsa kaga dan ya kwantar masa da hankali suka ce a wannan akwai nuna kyakkyawan halin manzon Allah kaga shi da yazo daga murya sahabbarin sa ya baci har ma suna ma bige shi kun ta kai kin su ba ayu annabi haka sai domin sai ga kamar ta kulifi kuma za sai da abin da ya fada sai juyo ya tare shi da irin yaransa da irin hausarsa da irin al'adarsa sai a kwantar masa da hankali haga da misali ya sha kunu bai kula shi ba kuma da nan an hantare shi a yi zo karanta maka magana saboda farjini da tsorata da zai da kanta ba sai ka cewa komai ta ma sai masa sake fuska kuma masa amsa irin ta sa kan kauye dan yi cewa a is normal ba na ba ko yau haka yamma yanzu ka samu samari ne zaka musu bayani ai ba irin yaran ka suke yi ba ko yaran ku da su eh ana gaba ce ya mutumin ya ina labari kawai su shi an gama ta kawai an mutu gurin baka baka kawai shikenan kawai an gama to ya ne ta kawai a bana kawai normal shikenan kawai ya kai ne sula normal kawai su sun gama yaren su ya kuma gama da shi baba ne na wuni abun lafi a kai kai kai gayo ai a gayo ba a wani na wuni ai ya wani ai ai a ran gayo babu ina wuni ai a ta kai ya kai ne ya to me labari suka ce yan jarida kawai ne labari suna ban dariya sosai kwarai kuwa eh ya fi ne tola normal ka zai fakariyar maza wani ce saboda ai ba ce wani ne ce normal ɗin ai ba shi da nauyin kowa a kansa haka shi normal ne kawai ya normal ne wata eh shi yana ruwansa a shi diga wayarsa a hannunsa ya san zai zo gida za ya samu abinci ne normal kawai ba a normal kawai ba da matsala naira ka ɗari biyar ma normal kuɗi ne a gunsa shi ta ishe shi rayuwa ya ci indomin sa kawai ya ware ba yake nan ba eh ya ce sun zala amsa masa na min sautihi da irin shi ma ɗaga muryar da ya ɗaga ɗazu sai ya juyi ta masa ha umu gana anan ya kai mana ƙaraso wanda suka ce kyakkyawar mu'amalar manzon Allah ce saboda nuna masa cewa ya kwantar da hankalinsa abin da ya yi ba a ce murya laifi ba sai ya zo ne yanzu an karɓi uzurinsa da kuma sai a koya mar ladabi saboda gaba na ba ta an gane to haka ba hantare shi ba amma za ku ɗan suna nan a cikin garin nan fa idan ka je wani ma abokinka ne fa ka san shi fa abokinka ne fa ya tara ɗan yara wai su muridansa ne in ka je kuka tafa da shi ka bashi hannu in suka rena ka kawai su biyo ka kai su biyo ka a wane shi fa shi fa me suke ce masa sai ya ji ko khalifa ko wane ne ba a ba shi hannu kai su gaya maka saboda shi gaya musu haka sai a biyo ka cewa ba a ba malam hannu haka zo nan gaba a nan ga shi akwai su to yana ba su abu suna ci ne ya tara su sun kira na iyayensu ba sa iyayensu aiki ya kudu bure musu kunne iyayensu ma sun bai da su shirme sun koma gidan shi yana ba su ɗari biyar ko dubu ɗaya ko kaza ma ko kaza ko abinci shikenan kai su ma wannan kashe din ba a ba wa sheshi fa hannu fa ce to amma su yana ka kai sun ga cewa kai sun galagala ne amma sun san kai ma a tsaye kake ba za su maka ba shi ma zai hana su zai hana su ya san ayu da wa yake harkar da amma suka na kawai su biyo ka guje da nan gaban ka zo ba a bawa ya sayyadi hannu Allah sauke Allah ka tsare imanin to zalla sai ya amsa masa yace da irin sautin sa fa kale sai ha umu gana nan fa qultu lahu ko sai ni ne sai masa inji wannan sahabin sai na cewa shi wannan dan kawai wai haka kai tanka ugdu sautuka ko min sautuka yace kai rage maganar ka a gaban manzon Allah ba a daga murya a gaban manzon Allah shi wannan sabon ne ya hana shi ma shi kai ba a yi manzon Allah nan kilan fa ka rage muryarka ka ladabi saboda kauna da suke manzon Allah so sahabbai ina fata an gane aba mun karanta kisar wani sahabi ba handala ne kowa ne daga cikin su mutum ne mai murya irin babban muryar nan shi haka Allah ya shi yana da murya sosai watarin sai dade ba da manzon Allah ba sai aka manzon ce ba na ganin wani a je a duba shi yana ina ne aka je aka same ga sai kuka yake me faru ya ce wallahi Allah ya faɗa cewa in an dogo manzon Allah ana so ta da murya ni kuma murya ta gata babban murya ce ina jin tsoron kar in je gun manzon Allah ne masa murya sama da tashi Allah kuma ya halaka ni manzon ta kira shi ya kuntar mana kai ta a'a kai baka cikin wannan magana ai Allah ta haka ta kai baka shi aka masa dai bayani hankalin sa ya kwanta to ka gani ka tana masa kai ka kiyaye fa ka rage mu da kagun manzon Allah fa innaka indan nabi sallallahu alaihi kana fa gaban manzon Allah ne wa qad nuhita an hadha kunu hina an haza kuma Allah ya hana mu daga manzon Allah murya ina fata an gane kaga yanzu shi yana masa bayani na ilimi saboda sa tare da manzon Allah su kullun sun san ayoyi da aka faɗa game da rashin daga manzon Allah murya in zaka yi magana a gaban sa fa qala sai ce wallahi la agadud ko an dan kawai sai hankali yace wallahi ba za ta muryar ba wallahi ba za a yi magana a hankalin ba da ƙarfi za a yi sai an yi kalil ara biyu sai ya zo ga mazalla sai ya ce mazalla ya mazalla almar'u yuhibbul qauma wa lam yahqu bihim ba ni labari me hukuncin mutumin da yake son waɗansu mutane a ransa amma bai taɓa gamuwa da su ba yana son su a ransa amma aikin da zai yi ba zai kai shi gamuwa da su ba ko kuma bai taɓa ma gamuwa da su ba amma yana ƙaunarsu yana son su a ransa shi ya hukuncinsu yake faƙala sai manzan Allah ya ce salama almar'u ma'aman ahbai mal kiyama ai shi mutum ran tashin kiyama za a tare za a tare shi ne da waɗanda yake ƙaunarsu sai ta ga wannan kalmar tana da daɗi a wani bangare tana kuma da tsotarwa a wani bangare daɗin shine in kana son manzan Allah kana son sahabban manzan Allah kana kwaikwaye sunnar manzan Allah kana ɗiban ilimi irin na sahabbai to ana sa ma ran tashi a cikin sunan tashin kiyama to amma yanzu matasan mu da suke son yan bol ko ba ka bane har wani ma sunan sa ya koma na dan bol din yanzu ka zo neman wani a angosu fa ai da ka haife shi in ka bar sunan sa ba za a gane shi ba sai ka saka wannan sunan yan bol din wani nake nema har ce wani Messi tukunna ka ce eh kaga an shiga uku saboda kaunar da yake wannan dan bol din sai saka sunan shi ma na dan bol din wani kuma mawakan nan masu rafin na America su yake su ya ga samari zai je sai wani gajeren wando ya fi dubu goma fa na gajeren nan fa ya fi dubu goma wallahi wannan wanda gajere ne fa cinye sa a waje ya fi dubu goma zai saka zai sai wata burgudajiyar riga ta kai dubu ashirin rigar ita ma sai saka ya je nemo fesin kaf ta dubu biyar ko dubu goma ita ma ya saka ya nemo sarka ya buga a wuyansa kamar kare wallahi azim saboda ya ga wani mawaƙin turawa wani ɗan iskan amerikawa ya saka ta sai shi ma saka ta ko kuma ya gani a cikin wani ɗan bol ɗin ana celebration shi ma sai kwaikwaya shi kenan to wannan illa ce ba ƴar ƙanƙanuwa ba duk wanda kake son shi ko baka taba zama a cikin su ba dan tashin kiyama za ku tashi a cikin sahun su shi yasa wannan kaga matsalar so kenan shi yasa kaso mutum dan yana son Allah kaso mutanen kirki kaso mutanen Allah sai ka tashi ko aikin ka bai kai nasu ba yanzu mu muna son manzon Allah muna son sabon manzon Allah muna kuma bibiya da kwaikwayon dabi'u da halayen su to an muna sa ran Allah ya mana gamdakatar mu tashi a cikin su kaga ai ba za mu kai aƙidin nasu ba to amma saboda kana ta fama daga cewa me suka yi kai ma ka yi me suka bari kai ma ka bari me annabi ya ce ka yi me ya hana ka hannu to sai Allah ma rigam da kadar sai ya ƙara ma matsayi sai ka tashi a cikin taugar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ko aka san haka ne to ka shiga uku to ga wannan tsoratarwa ce ba ta sanuwa ba kana son wasu yan siyasa ko za ku gano da ruku yan siyasa yake su su suke burge shi har ma ya zama sun zama kamar allolinsa saboda kullun da safe sai ya yi bayani a shafinsa na facebook ya kare muradu da kuma manufofinsu idan gari ya waye sai ya yi rubutu don ya wanke su ko don ya mara musu baya wannan kullum ne sai ya yi kuma zai yi martani ya raddi ga yaron wani da ya soki mai gidansa ba kai su ba to kuma abin haushin shine shi da kake so din ya more a dai zahiri a duniya ya samu kudade ya je kasar da ya ga dama ya hau motar da ya ga dama ya gina gidan da ya ga dama ya auri matan da ya ga dama ya yi kyauta iyaye da yake so ga kudi a kawo suna tuno wani jin daɗi da kuma kada ko sisi ba kada ko sisi iya a dole sai zai san shi zai zo ba shi kyauta ogan ba a suna dan ba su dubu ɗari bayan wata uku hudu a ɗauka ma dubu ɗari zo ka sayar kana sayan data shi kenan dan tashin kyama kuma ka shiga uku wannan ba karan bala'i bane shi yasa in zaka son mutum ka so idan yana son Allah in zaka ki mutum ka ki idan yana kin Allah wannan shine aslin mizani na shari'a in ka samu wannan to ka samu dandano a imaninka kana son mutum ne ba dan kawai wani abin sa na duniya ba dan ka ga yana son Allah mutumin Allah ne ahlus sunna ne mai gaskiya ne mai amana ne sai ka so shi to wannan kana kan daidai kana son ka kishi ne saboda baya son Allah mai fada da sunna ne mai fada da addini ne sai ka kishi kai ma wanda kana kan daidai amma haka kawai shi ya more yayi abin da yake so a duniya kai kuma kana cikin bala'i amma kullun sai kai rubutu akan kare manufarsa har ma abin bakin ciki yana suna da yan media duk dan sa suna da yan media sa fa duk dan sa yana da yan media yara da yake biyan su ma sai ya tashi a media ya je duba mara lafiya an dauke shi a hoto a yau ne honorable wani waye din minista wani ya zo duba kaza kaza kaza kaza Allah saka da alkhairi sha sha sha ana sallar gawa ya shiga sahun sallar gawa shi kuma shoku yana ta gaba ya daukar su yau ne honorable wani mai girma wani ya zo sallar gawar wani duk abin da ya a duniya na motsi sai sun harba kuma shi ke biya a masa haka duk abin sa ana yayatawa har ma sai ya ce na ɗauka ku ɗauka ku ɗauke mu ku ɗauke mu ya kai wani ziyara sun yi kaza sun yi kaza ya je gidan wani ko manka a duniya ana ɗauka ana rubuta shi kuma yake sa kenan baya siye baya siyarwa kai a bashi yar dubu goma yar dubu ashirin ya zo ma cewa matai ba lafiya ka baya dubu ashirin an mar aihuwa a baya dubu ɗari shi kenan fa kawai iya kawai kuma labarai masa albarka ba saboda yana rubuta abin da yake ƙarya kuma ya zama wila'arsa gaba ɗaya akan wani ne ba abun Allah shi yake nema ba Allah ka tsare imanin mu ka kuma shirye samarin mu ya Allah yace qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama almar'u ma man habba malqiyama fama zala yuhaddithuna hatta dhakara baban min almaghribi yace manzo Allah ya ci gaba bai gushe ba yana mana hadisi ya faɗa mana wannan ya faɗa mana wannan ya ce har ya faɗa mana wata ƙofa da take nan a gabash a yammacin duniya ko ya ce arduha an yi surar rakibu fi irdiha arba'ina a saba'ina aman ya ce faɗin ƙofar ƙofar in ka zo kamar wani ƙofar daga nan ɗin ta zuwa ta ita waccan da mazala ke ba da labarinta ya ce mutumin da ya hau abin hawa in garma ko doki ko raƙumi zai tafi shekara saba'in bai gama tafiya a cikin ƙofar ba girmanta kofar tsawonta haka fadinta ya kai tafiyar shekara saba'in a kan ingarman doki ko shekara arba'in haka ko ai Allah da kaɗai san girmanta kawai na fata an gane yato wata kofa ce da Allah ya yi ta ya ce ta kofar na ne ƙara sufiyanu ahadun ruwati ƙibalar sham tana can wajen yankin sham ne ya ce kalaka Allah ta'ala Allah ya halice ta yau muka daga samatu al'aradi tun da Allah ya halice sammai da ƙasaye wannan ƙofar wata ƙofa sai da Allah ya yi ta ya ce mafatuhan tana buɗe littaubati don karɓar tubar bayi wata ƙofa ce Allah ya yi ta karɓar tuba kawai duk wanda ya saɓon ya tuba za ta shiga ta gurin Allah ya karɓa kawai ka tuba Allah yake so haka ma'ana yalwarta ma ya wuce tare dan adam ma abin da ake nufi baka shine duk sanda ka roki Allah tuba Allah ya karba in ka saka sharɗin tuba ba dare ba rana ko yaushe ne kawai ka tuba Allah yake bukata kuma sai ya baka lada ya baka daraja ina fata an gane tana nan kofar a buɗe ba a rufe ta ma'ana duk sanda ka zo ka tuba kawai Allah ya karba in dai ka tuba Allah ya karba ka tuba Allah ya karba ka sake zanubi a baka zanubi ka tuba a goge insha Allah baya gajiya ina fata an gane yace ina miki la yuglab ba a rufe kofar nan hatta ta shamsu minhu har sai ranar da aka waye gari rana kwallon rana ya fito daga yamma kaga da gabar ke fita ko tun da aka haifi kowa a duniya ina yake gari tana fitowa gabar ta fada yamma to karshen zamani da za a zo karshen duniya sai ta zo ta ta fada ta yamma gari yana wayewa kuma ana hirin ganin rana ta fito daga daga gabar ta kuma ta ta yamma ta fito to daga nan kuma an shiga masifa za a dauki tsawon lokaci a haka a fito daga yamma ta iyo gabar haka za a ta yi to Allah yana nan yana karɓar tubar bayansa duk sanda ka tuba Allah karɓa maka kaga wannan wata bushara ce wani abin jin daɗi ne ga duk mai rai mai hankali rai da Allah ya baka kuma kake zuwa makaranta kake sauraron karatu to ka dage da tuba da istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi kuma mun faɗa maganar malamai suka ce lokacin da yafi kowanne dacewa da karɓan tuba aka fi son yin istighfari shine ƙarshen dare na ƙarshe lokacin ƙarshen dare ƙarfe hudun dare zuwa ƙarshe kawai ta astagfirullah wa atubu ilai astagfirullah wa atubu ilai sannan kuma koyaushe kake raune a inda kake rayuwarka kana ka ta istighfari kana tuba ga Allah saboda gashin manzon Allah fiyen halitta yana yin istighfari a kalla a zama daya sama da 70 ko sau 100 ko wani makamancin haka to ga ina ni ina kai ina fata an gane za mu tsaya nan kenan to lokaci yayi yayi nisa mako to babu laifi sai mu tsaya insha Allah sati da muna da samta san hadisi na 20 daidai kenan masha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah